Assalamu alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci ga shi allah madaukakin sarki kadirin ala kulli shay'in allah ya ga dama mun iso a wannan zaure don gabatar da wannan shiri na barka da asuba masu kalmu da sauraronmu godiya ta musamman kamar yadda a kowane lokaci muka zo wannan fili za mu zo mu miƙa wani saƙo ne a cikin al'umma a kawunanmu da kuma 'yan uwa da amanan arziki rahotanni da tsarabobi da kuma tattaunawa kai wani lokaci har da da damar dan buga waya to shirinmu na barka da asuba ta gari yana da mataki mataki idan kuna tuni da mu yau muna cikin mataki na hudu a cikin wani sabon babin da muka shiga mai suna siyasun duniya wannan karo da in Allah yarda za mu dora inda muka kwana tare da malamin da muke tattauna wannan shiri can wani lokaci mun yi abin da aka ce masa zaman lafiya mun yi bangare ko kuma in ce a tattaunawa har guda bakwai a cikin wannan teburi amma gabanin yanzu mu shiga cikin shirin muna shaida muku lissafin kalanda ta islam yau 26 ne ga watan rajab hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 27 ga watan fabrairu maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalmar da sararanmu barkanmu da yau da fatan dukkan kuna lafiya muna isa da gaisuwar mu ga malamai magada annabawa malamai hitila ta duniya kuma muna baran addu'an zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a ƙasanmu da kuma ƙasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imaninmu sannan muna isar da gaisuwar mu ga saraki iyaye na ƙasa masu martaba muna muku fatan alheri sannan da wannan dama muke jinjina ma matasa yara mayan gobe gaba ɗaya dukkan ku maza da mata muna cewa ƙarfin gwiwa a gare ku musamman don akwai aiki a gabanku saboda ku ne mayan gobe ku ne za ku canje mu haka za ku canji kowa wanda yake nan inda ya kai dattijo don wata rana sai dai labari sannan a cikin wannan gaisuwa muna isa da gaisuwar mu ga dukkan jagorori daban-daban na bangare ko na gida ko kuma na addini ko kuma na hukumomi da dai sauransu sannan muna gani jami'an tsaro na kasar mu gabaki daya dukkan su mune musu fatan alheri za mu dawo tare da malami wanda za mu gabatar da wannan shiri sai mai yanzu taimaka mana akan injiniyoyi akwai douglas wanda yake bisa na'urori wanda aka sani da yusufa a sunansa na zane sai kuma abdulkarim wanda ya haɗa mana kyamara a yanzu sai kuma imam na masallacin imam malik wanda muke tare da shi abdul malik a nan studio ko a nan ɗakin magana Ɗakin magana.
yawa ta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to imamu na san a, kai ma kamata a ce ka gaida mutane mana sun da kana ta bayani eh, suna jin daɗi in gaskiya.
suka ce ka gaida su sai bayani ya ƙara daɗi eh to zan kara tun da dai kayi amma ai abin da ka isar kamar na kama ai na wani Eh, gaskiya.
amma ba laifi saboda ka san ana son dai aji mutum yayi magana wani Eh, kwarai, lokaci kwarai to don haka dai ba ya kamata in dan jumlata Mhm.
dukkan yan uwa musulmi na cikin ƙasa da na wajen ƙasa muna musu gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna musu fata na alkhairi masha Allah don wannan aiki na da'awa ba aiki ne na mutum guda ba Gaskiya.
wannan aiki ne ake fatan ya amfani al'ummar yau ya amfani al'ummar gobe masha Allah mu ba mu wuce in an jima ba a ce babu mu waɗanda abubuwan tana yiwuwa sai bayan mun tafi sannan za a ganin waɗansu abubuwa da amfanin su abu na wanda ake tunanin wani musulmi yana rayuwa ƙasashen musulmi wani musulmi ƙasashen kafirai ne yake rayuwa na'am idan baka samun haske na yadda zaka gudanar da rayuwarka musamman inda kake cikin tsakiyar makiyanka misali ko mu ce waɗanda ba musulmi ba kaga akwai matsala ba to shi yasa karama ba.
muke muna gaisa kowa muna kuma jin daɗi ana ta turuwar gaishe gaishe ba wai mun ki abin da bari in mun ce zamu bi kowa da kowa to hilin ciwon ma gada a wasu karatun ma ba za a yi ba Gaskiya.
saboda yawan al'umma amma mun gode Allah saka musu da alkhairi Insha kuma kaunar kaunar da suke yi muna saboda Allah muna fatan Allah ya hada mu da su gidan aljannar firdaus al'ala ya rabbal alamin masha Allah Ha.
to alaga ta malam mun gode kwarai da niyya ka taɓo batun sakonni lalle akwai sakonni a kasashe daban-daban waɗanda ake turo mana mutanen da suke a zaune a can da kuma wanda suke a nan gida haka to da haka za mu shiga a cikin gundarin tattaunawar tamu ko in ce ba a da muke magana a kai Na'am.
yau kuma muna cikin ba'asi guda hudu na hudu kenan a yau Na'am.
kuma yana magana ne akan siyasun duniya Na'am.
to har mun kawo matakin da yau za mu shiga ya, ya ake samun Samun jagoranci.
jagoranci Na'am.
ya kuma ake tafiyar da jagoranci Na'am.
yawwa sannan kuma eh, eh, eh, eh, eh, ina tunani kaman bangaren waɗanda kake jagoranci Mhm.
ko Sifofi- wani irin sifofin su?
wato sifofin jagora Ja- sifofin jagoran jagora sifofin al'ummar da yake ma jagoranci aiwa na a santin da haka nan ne ina ganin za mu tashi a yau Insha- insha idan Allah.
lokaci ya ba mu mu ga abin da za a hali- yi eh, algata gaskiya malam.
ne, gaskiya To- ne.
to ya ake samun jagora algata malam طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين na'am نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wabarakatuh eh alhaji garambe da yan Na'am.
uwa da suke tare da mu duk dai muna ƙara gaishe ku cikin wannan maudu'i kuma da muka ɗauko wanda maudu'i ne mai muhimmanci kwarai da gaske na'am daga cikin muhimmancinsa yau da yawa daga cikin musulmi hatta waɗanda masu kai karatun addini galibi ba su cika taɓo fagen shin menene matsayar musulunci game da jagorancin al'umma domin an riga an samu na cewa musulunci bai da magana ga tahiyar duniya to keɓe shi an kai an ka keɓe shi shi ko wannan ciwo ya samo asili keɓe saboda mu ɗan ɗauko ta tun da tushe.
daga tun daga tushe shi ne cewa wannan abun ya samo asali tun daga lokacin da daulolin musulunci suka yi rauni idan muka diba manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam annabi muhammad Na.
sallallahu alaihi wa alihi sallam shi ya kafa daula ta farko a madina haka wanga cikin addinin musulunci ma'ana ina magana Ake kan magana.
wato annabta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi Na'am.
sallam in muka duba kuma mun faɗa cewa annabawa suka fara jagoranci a duniya haka kamar yadda muka yi kamar yadda muka yi bayani a makon da ya tarihin wuce.
ta Mm.
to daula ta ƙarshe ta musulunci wadda ta rubuje ita ce daula ta ƙasar turkiya tun da kasan kafital ta Nan ne ta- musulunci ta- ta ta rubuje eh, nan ne.
a 1923-1924 na'am wato turawa suka taru suka yaƙi daula ta turkiya wadda ta yada musulunci a gabashin duniya wadda ta yi shekara kusan 400 zuwa 500 suka ruguza ta to daga wannan lokaci ne musulunci ya daina mulki a duniya daga Kenan wannan lokaci musulunci bai kai shekara 100 ba da barin da da mulki a barin duniya mulki to amma Ashe- lo- ashe abin ma ba Ah, bai mil- kamata a ce ya zan bako ga ga musulmi eh to saboda ka san musulmi mun yi kwana ba mu karanta tarihinmu da kyau ba kamar yadda muka yi magana a muna wani lokaci.
maimaita wannan saboda Eh, muhimmancin eh, shi eh.
dan ina da wani bincike da nake son tana yiwuwa ma insha Allah ban sani ba ko a nan tunda muna da maudu'ai da yawa ko a bonfere Mm, ko a- akwai maudu'i wanda za a ɗauko tarihi na dauloli da ƙasashe a gurguje yadda yan uwa za su fahimtar sa na'am kenan ba mu wuce shekara 100 da barin mulki a duniya Mhm.
an gane wannan Na'am.
to amma lokacin da revolution française ta zo na'am lokacin da turawa suna cikin jahilci Mm.
sai suka zo suka yi ta kashin masana waɗanda suka kirkiro na'urori in ka kirkiro wata na'ura sai a ce ta saba makarantarwa ta bibir sai a kone ka ko a To.
kashe ka ko a ɗaure ka haka suka yi ta kashe masana a can a can sun bayan san- lokacin da aka shekara ruguza da biyar.
wannan wannan a a wannan- kayan wannan a daura.
ruguza ta ta turki eh kayan da a ruguza ta turki su turawa wannan lokaci kashe masana suka yi da kana da ilimi kashe ka za a yi filozof kake wata na'ura ka kirkiro sai a ce ka saba ma bibul a kashe ka
Ah, to wanda duk tarihin sun sani ma- ɗaruruwan masana lokacin da kuma musulmi a wannan lokaci su ne ke da wannan manya-manyan ilimi.
jami'o'in a espany Mm.
suna karantar da turawa suna zuwa suna ɗaukar ilimi to to da revolution française ta tashi an kai ta saboda malamai sun yi laifi sun sa ai ta kashe mutane kuma sun game kai da sarakai sun game kai da masu kuɗin wannan lokaci an bautar da al'umma Na.
sai revolution française ta tashi To.
da ta tashi dama tana da makiya ne guda uku na'am da ta kai ƙarshen su Mm.
sun ka ce duk inda malami yake na coci kenan wannan lokaci pastor Mm.
a kashe shi a ɗebo hanjin shi a shaƙe sarki sai ya mutu da hanjin da sha- da hanjin mallan kenan wato eh, ma'ana a huce hushi kenan a na na- kansu na fahimta shi yasa sarki na wannan lokaci ila ete decapite na'am sarkin faransa ku- fille kanshi aka yi aka sa ga tangarahu aka ce to yau an kare da jagorancin masarautu masarautu kenan wannan lokaci yasa faransa ƙasa ce mai kiyayya da duk wata masarauta a duniya sarauta dai inda sarauta yawancin sarauta ce faransa ƙasa ce mai kiyayya da kowane addini aisha saka ke ganin babu ƙasar da ke suka addini irin ƙasar faransa sauran kasashe ba su ba su da irin faye- wannan saboda mi saboda kasa ce wadda an samu revolution cikin ta Na'am.
shi yasa kake ganin yanzu turai sauran kasashe har yanzu suna da sarkai suna mutunta su Bare.
Belgium akwai sarki akwai sarki Belgium Ko babu?
Mm, akwai eh a Holland akwai akwai sarki Ingila.
Ingila akwai sarki Mm.
to Suna da yawa dai an to ka- an Faransa duba.
ba me yasa saboda kasa ce wadda ita ta yi imani da jama'a ba ta yarda da sarki ba ba ta yarda da mai kuɗi ba ba ta yarda da wani mallami ba to sai sun ka ce addini mai kashe masana addini mai game kai da masu mulki a cuci al'umma ya koma cuce ya kwance shi
ya koma ce ya zaman shi to shi yasa sai suka ɗauko waye ce kuma cuce ya zama ci shi yasa malaman coci ba su da tacewa yanzu Su game ma.
da tafi in- me- me suka ce yanzu waye fada ya zo ya kawo musu abin da za su yi ci- su ci tsaye gwamnatin su a'a ya zama na can ya ta kada gangashi yana kuwa yana su ma dai shi su ma dai kenan.
kamar dai yawwa to As- wannan tsarin shine suke son su kawo kasashen musulmi yayi aiki shine laicite secularism kai amma secularism kin nan da laicite sai suka sa mai suna kasashen musulmi mai daɗi to suna ne ilmaniya can a kasashen musulmi ilmaniya a kasashen ilmaniya musulmi. wai ilmaniya kaga al'ilmu shine ilimi Ilimi.
to ilmaniya amma tsarin da babu ruwan shi da Allah babu ruwan shi da addini cikin tahiyar rayuwa ta yi yanzu ga ake ra ilimi kaga ba ilimi na ba wanga tsantsagoron jahilci na na'am an gane ko Mhm.
to yanzu kenan mun samu cewa ashe asalin jagoranci a raba shi a raba shi ga da yadda addini ashe ba tsarin muna ba da babu da ko sh- yanzu in ka iske wani wasu wurare sarki shine shugaba shine liman zamanin Can- shehu kware, Usmanu dan kware, Fodiyo kware.
misali nake so in baka Mhm.
shi a shugaba Mhm.
kuma shi an mallan Mhm.
shi an Kuma mai shi wa'azi liman.
kuma shi ke tadda al'amura zamanin manzo sallallahu Na- alaihi wa alihi sallam.
wasallam shi an liman shi an shugaba shi an mai hukunci wannan ko ai, ina ji ko Zaman- wanda bai karatu ya san ya san haka a ka san a hiddo abin ga hili na'am na'am zamanin sahabbai su an malamai su an jagorori su aka za to in kuma an ka samu sarkin da aka samu sarkin da ko shugaban da bai da ilimi sai shi kawo malamai Malamai, kusa shi da yasa shi.
sai sarki in za a shari'a in ya faɗi ce a'a a ta gidan alƙali ali shi nan aka samu shi alƙali ya san hukunci na Allah ya yi bayanin abin da Allah ya ci to yanzu duk sai suka dawo suka ce a duk a watsar da waɗannan abubuwa to kaga yanzu wanda bai fahimci daga inda ilmaniya ta samu asali ba Na'am.
da irin halin da ake ciki zai yi mamakin abin da yasa an ka ce mallamai an bar su kote guda don Suna abin da share ya shahi daya.
addini suna can dai abin da bature ya ce a bar su can su yi ta karanta suwa kuma zancen shari'a in A ya ɗebe shafi- ta hannun Eh, su.
awo a'a Mm.
a bar saura saboda an ka kwace komi gare ka mutuwa akai a dan rage ita a rage duniya dai in an ka ƙarfin.
ce a raba mutum da komi ba Amma ce in an- ci ta.
an rage mata ƙarfi eh da a dama.
abinda aka so gare su su malamai Na'am.
su yi zancen arme da yadda aka sake mace da yadda ake daura aure amma in barawo ya sata wannan ba aikin suna ba in mutum ya kashe mutum wannan ba aikin suna ba Ah, ba ake Ai, Allah da ba su yarda da Ah, ba aikin Allah wannan bane.
Allah cewa ya kashe su Eh, ko su su ba a kuma.
kashe to kaga sai zaman to ba ai kanu alaga ta malam eh, ka- eh, a yi rai fa tsada ya gare kaji shi.
alqanunul jina'i da qanunul ahwalul shakhsiyya in an ce qanunul jina'i shine dokar da ta shahi Na'am.
abin da ya shahi krim da banna da kashi da jini da zubar da jini da kaza Na'am.
to wannan suka ce malamai ba su da magana kan shi cikin wannan eh amma in ka sake matar ka saki dubu mallamai su diba su gani ana ya maida Eh, ana iya maida.
In ba ya maida ba can ne Eh, an ta haramta, in kuma ta haramta in ba rabon dai.
gado na can in wanda Eh.
sun kaso ayi musu na musulunci ayi musu wanda kaso na juju ayi musu na tsari duk yadda kuka so har ma mallaman Sannan ana a iya ka ƙarshe kuma sa har a mallaman kankare ma da- ana iya ka ayi musu salar justice saboda shari'a eh mu je ita da yake Saboda- ina ganin akwai wucin yana dawo saboda sh- saboda Eh.
saboda shari'a Eh.
wadda ta shafi daurin aure eh ko ko shari'a eh wadda ta shafi Na'am.
sakin mace su wannan shi kadai ne kawai eh, sun ka yadda sai aka malami justice ma yana iya bayani abin da shari'a ta ce kankare dai da addu'a ko madalla to eh, muna zuwa Ah, ah, kan ita ita dai ta rage sai ko wato sai aka maida su koti to kenan shi malami bai da wani daur kamar abin da ake cewa role na bai da wani dauro a cikin Bai- al'umma wanda za a cewa zai gudanar da shi amma an bar shi a kote dan abin da ake da bukata shi Mhm.
za a iya kiran shi ya zo saboda ya gabatar da wannan bukata Na'am.
sannan addu'a ma da kake zance wace irin addu'a wace irin addu'a to tunda dai an kakkasa abubuwa alga ta malam kamar yadda kai bayani shi ma dai yana ciki a muna addu'a kawai Eh, shikenan a'a Ina ita ganin.
addu'a ai kala biyu ce wace iri da wace iri?
akwai addu'a ta Allah to akwai addu'a ta hayaniya
alga ta malam an Eh.
samu addu'a ta Allah kuma a samu ta hayaniya eh akwai addu'a ta Allah akwai addu'a ta hayaniya to wace ita ce ta Allah wace ce ta ita hayaniya addu'a ta Allah ita ce addu'ar da za a yi ma mutum ana fatan ya samu cin nasara game da al'amarin da Allah yake so
to ita ce addu'a ta Allah Allah a yi maka addu'a Mm.
saboda ka samu yarda Allah ka zartar da hukuncin Allah na'am akwai addu'a wadda ta hayaniya ce ta bogi to shine a yi maka addu'a saboda ka cimma burinka na duniya cikin sabon Allah
astaghfirullah to bari in bada misali ka san To.
wanga maudu'i na mai muhimmanci misali na'am mutum ne ke son a yi mai addu'a a yi mai roƙon Allah a karanta ayoyin Qur'ani saboda Na'am.
wani shahaukaci na'am
saboda wani shahaukaci mhm Allah ya yarda a haukatar da wani a'a ta bai yarda ba
mutum ne yake son a yi mishi addu'a na'am auren wata mata shi mutu saboda To.
shi ya aure ta
Oh.
Allah ya yarda ga addu'a a kashe aure wanda ake shi dan bai da yarda ba mutum ne yake son a yi mishi addu'a na'am ya ɗauko dukiya ta al'umma to maƙudan biliyoyi mm.
to yanzu kuma jami'an tsaro sun waiwayo shi ana so a tattaro shi a kamo lauyoyi sun fara haɗa takardu jujoji sun fara haɗa takardu an yi mishi abin nan da aka ce a parte planta ko me madalla To, fanta plan to.
sai ya ce to yanzu a samo mai malamin da zai yi shari'a ya mai zai mai Yi addu'a.
addu'a in yayi mai addu'a wannan Ina- shari'a ta mutu sai da gaban Allah wai mutumin da zai yi ma addu'a Lillahi, lillahi, wa inna ilaihi raji- kenan a kashe wannan wutai eh, wai amma wai sai gaban Allah wai shi Allah ya hison gaban Allah da Allah nan.
an bai tsoro amma ya hison gaban Allah ta dora ta kasance ta kasance yanzu wannan So, saboda wow.
Allah addu'a ce kaga akwai matsala ba karama ba shi yasa ta ba.
malami zai yin addu'a Na'am.
amma za a yi biki na yan mata mace da ta fi kowace kyau abinda suka ce Nan ma zai ko addu- mi- ne.
ko miss kofi ma miss to mallan sai a ce mallan ya zo yi mana addu'a Nan wurin.
eh sai mallan ya yi addu'a mallan kasa akwai da faransanci wani turanci da aka ce Eh.
bon avant de commencer eh eh, muna kiran mallan il faut venir nous faire la fatiha na'am mallan ya zo ya yi musu mi ya yi fatiha musu fatiha na'am to yanzu zaben miss to zaben miss a zaɓi macen da ta fi kowace kyau Kyau.
wadda tsawonta ya Kyau.
yi tayikinta ya yi doguwa ta tana da ido masu kyau da huska mai kyau da tankler Da- da kuma bayanta da Kugunta kugunta haka, eh.
yanzu wanga aiki in malaye addu'a ciki eh eh Donc, tous les appareils sont censés faire comme ça, voilà, il y a- il y a les eaux, les eaux, voilà, quoi.
mu sai a yi mana afuwa da haƙuri ba laifinmu ba ne laifin wutar lantarki ne sannan su kuma na'urorin suka ce su ma suna da buƙatar hutawa wala kila wutan ya shiga musu ba daidai ba shi ne yasa kuka ga irin wannan ɗan ɗauke lokacin amma ga shi Allah da ikonsa ya samu dawo maɗaukakin sarki za mu ci gaba da yadda muke bayani da kuma yadda malam yake ba da bayani amma daga ciki mun kawo su maganganu da malam ya yi muna fassara su a cikin duhu amma yanzu muna son mu yi shi a cikin haske ya laga To, malam babu- babu- saboda eh, a- a- da aka Ɗauko zancen amshi addu'a.
abubuwa Eh, addu'a.
ga- ga malamai aka Na'am.
aka bar musu Musu- kaɗan Mhm.
saka aka kawo maganar addu'a kace Na'am.
to addu'an nan sai kace amma akwai ta Allah akwai kuma ta bogi Akwai ta addu'a ta bogi.
hayaniya wacce ce ta Allah wacce ce ta goge algata to madalla addu'a ta Allah Na'am.
shine a yi maka addu'a bisa ga aikin Allah wanda Allah ya yarda da shi na'am ka ci nasara bisa ga tsarin al'amarinka na'am mutumin da misali yake son yayi kasuwanci Mhm.
ana mishi roƙon Allah Na'am.
in kasuwancin shi na gari na na'am mutumin da yake son yayi wani aiki noma ana mishi roƙon Allah in dai abin da zai shukawa na alheri na na'am mutumin da yake son yayi jagoranci za a yi mishi addu'a bisa ga abin da Allah ya yarda da shi na'am to amma yanzu mutumin da yake son yayi aikin da ba na gaskiya ba mutum yana son shi sai da kwaya to sai ya ce kai mai addu'a mallan Allah shi bani sa'a ka bani wani rikalin da duk jami'in tsaron da na gani bai gani na na'am to kaga wanga an kai ba addu'a ba addu'a Allah ta ba addu'a shedan ta to don Allah bai yi umarni da sai da kwaya ba ko kokayin Na.
mutumin da zai sa iccen kokayin ya noma ya ce malla ayi muna addu'a gona ga ta yi gonar ga ta yi kyau kaga in kai mai addu'a kai ba addu'a ta kai shedan na kan roƙa ba Allah na an ka roƙa ba To.
don Allah bai yi umarni da wannan ba na'am karuwa ta kama gidan ɗaki mm sai ta ce malla ayi muna addu'a mun hisan mu samu Kiliyan.
kiliyan Na.
saboda karuwan ma yanzu akwai ta zamani na'am eh akwai wanda irin gidansu wannan.
na take Mm.
tana zamne tana haita tana mu'amala da manya tana dawowa Eh.
kuma tana da mallami kwari tana kuma shi mata roƙon Allah to Eh.
kaga wannan ba roƙon Allah na ba wannan aikin shedan na na'am ka gane ko sannan ka- akwai addu'a ko an an- ka tattaro dukiya ka ga to jami'an tsaro.
yanzu yanzu mu dawo fage abin da shafi eh, eh, eh, tafiya Eh.
misali Eh.
eh, eh, mutumin da yake yana aikin gwamnati To.
ya ɗebo dukiya al'umma kamar mili- miliyarori za mu ce don yanzu an bar eh, tsau- ni ban Ah, zanta miliyan- mil- eh, miliyan ƙauyen China, miliyan ƙauyen yanzu China.
miliyar na kuma su Najeriya ma an wuce miliyar yanzu an kai trillion in trillion eh, miliyar su dubu su a trillion Mm.
to mil miliyar yanzu abinda mutum ya ɗauko dukiya wadda ba tashi ba to ya aje cikin bankuna jami'an tsaro sun waiwayo shi ko kuma gidan jandarmomi sun fara aikin su to polisai sun fara aikin ga su farfe balan cewa to ga wajen procurer.
portable to wajen procurer To.
avoka ya shirya na- na gwamnati jujoji sun yi tsaye sai ce to a nemi mallamin da ya aiki to a yi mai roƙon Allah da shari'a ba ta tashi sai lahira inna lillahi sai mallan ya zo ya yi addu'ar da shari'a ba ta tashi sai gaban Allah kai yanzu mai tsoron Allah ga fatan shari'a kan ta kare duniya sai yanzu gaban Allah kenan su Allah na haba abba haba su- haba mallan haba mallan in mutum ya ɗauki Allah subhanahu wa ta'ala to kaga bai yiwa a ce za a roƙon Allah ga abin da bai ba za a taron miss na 'yan mata to mata Mm.
waɗanda za a zaɓen wadda ta yi kyau su aleliya tsaleliya doguwa Eh.
santaleliya Eh.
shikenan sai an ka zo an ka ce to za a yi wannan aiki turawa sun zubo kuɗin su da sauran kamfuna waɗanda ga sun a yi fasikanci Eh.
an zaka kuwa kana shi gudunmuwa Eh.
an tara yan mata Eh.
ƙosashi jikin su na warƙiya sun ci sun ƙoshi sai an ka ce wannan taro ba a buɗe shi sai da addu'a shikenan sai mal an ka ce to mallan shi zo shi addu'a yan mata tsaye za a yi musu music suka ɗauko kugu a zaɓi wadda ta yi kyau da ya da- addu'a.
abin nan sai mallan shi a yi faransa sai cewa ai- Ah, c'est animé français. Ah, c'est- bon, maintenant, avant de commencer, on va appeler l'imam hein, ou bien le le Imam.
marabout Eh.
et il va nous faire la fatia.
Eh.
Et fatia, c'est musu ba fatiha ba. Sai ai musu Voilà.
fatiha a kada kuga ai shashanci.
kuma malam shi kuma duk da duk da bacewar Eh, dabara eh.
sai ce wai ai salatin annabi Eh sai ai salatu annabi kadai. Yo salatu annabi mai sauki ta fatiha magana Allah ta Allah.
inna lillahi Qur'ani duk inna cikin ilaihi- Qur'ani babu sura da ta kai alhamdulillah kuma ya karanta ta saboda eh envelope.
kawo kawo shayi to kaga kawo, akwai kawo.
kaga akwai matsala a Eh.
rashi to sannan kuma ba wai nan banda ta kare ba yanzu kaga duk tarukan da za a yi za a ce to mallahi zo shi fatiha Eh.
yanzu kaga taron kokowa Mm.
za a zo an shirya za a kidi To.
amma ba a fa- fara kidi sai an yi mi sai an Mm.
kawo mallan in mallan ya daga hannu ya addu'a ga mata nan waɗanda sun ci sun koshi sai a ba ganga ganga ganga ganga suna kada kugu bayan mallan ya buɗe musu hili bayan an yi dan magana Allah Allah dan Allah jama'a mu mutunta addini ba dole bane in za a yin wannan taro na Sai an yan yi mata addu'a.
sai an yi Ah, kana addu'a iya ba abun aikin kafin.
Allah na ba ka a hada wani abu da wani abu tare waɗanda ba gaskiya na ba Allah ya hana wannan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum Mun- ta'lamun mun mun shirya kiɗin mu ko Eh.
mun shirya Eh.
mis din ko mun shirya wani abu Eh, kawai a cikin ba ko a aika bukata aiki sai an kira a- a- a- Malam, abin abar- malam.
abar- abar amma gida.
saboda a bata sunan addini a shirya envelope ta jika 50 ko 35 ka ci envelope wannan daya biyu uku sai ka ci dubu kuma da talauci zaka mutuwa Allah na gaba da arziki sai ka nufi arzikin ka wajen Allah noman nan da ka gani nan na arzikin ka shi ka rike shi da mutuncin ka wanda ya taho ce mallah ai muna addu'a mi za kai aure zan yi to Allah ya taimaka Mm.
eh mi za kai a ina so in buɗe wurin sun ce Allah Allah ya taimaka amma kuma ah, malam a ce eh, roƙon Allah sai an ji kaza ko rubutun Qur'ani sai an rubuta Qur'ani da jinan haila wanga ai kahirci na Allah kai mana tsari amin Allah ya ta malam muna wannan magana Alhaji jagoranci jagoranci sai mu taho ke da yanzu mun yi bayani kan wato kamar abin da ake kira eh, mun yi bayanin kamar asalin Yawa, jagoranci a asali.
yadda an ka jar- Yadda an aka ka rarraba rarraba shi shi.
to yanzu waya ake samun jagoranci Yawa, yadda shine ake shine samun shi.
nan ne karatun mu ya Mm.
kamata abin nan Mm.
jagoranci ana samun shi ta fuskoki daban-daban kamar na farko ana samun jagoranci ne ta fuskar Allah shi ɗauki mutum shi cewa ne shi a jagora da wahayi wahayi kamar yadda baya wahayi zai zo ya ce wane ya kamata a zaba na'am Qur'ani ya bamu wannan labari Mhm.
a cikin wato suratul baqara na'am bani isra'il suna neman su samu shugaba suna tare da wani annabi sai suka ce suna son Allah ya ba su shugaba na'am sai Allah ce to zai sanya musu shugaba Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara bari mu karanta ayoyin da larabci Bismillah.
ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Na'am.
Allah ce alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Na'am.
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين نعم.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا na'am annabin su ya ce musu sun nemi a tayar musu da shugaba ne wanda za su taya domin al'amari bai yi sai da shugaba sai an ka ce in an- sun ka ce annabin su ya roƙan musu Allah to sai annabi ya roki Allah Allah ce to wanda za a sa shugaba taluta sunan shi taluta to na'am kaga ashe ana iya samun jagoranci Daga- ga annabi da raifa amma sai an ka ce to yanzu an samu su sarki Allah na ya gada ma yi wannan tsari Ayya, na'am sannan kuma a'a sarkin shi na iya zamantowa annabin Nabin ne.
Allah na na'am annabi Sulaimana annabin Allah Kwarai.
ne manzon Allah ne kuma mi sarkin kuma sarkin ne kwarai ina fata ana fahimta na kenan kaga Allah ya hada mai biyu kuma shi- samun mulki an gane ko mai girma ko da samun annabta ba shi ke nuna kayan annabawa ba na'am yanzu mulki annabi Sulaiman na aljannu da mutane ai ba ɗaya da mulkin manzo Ba sallallahu ɗaya, alaihi wa sallam ba eh, amma eh.
kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ai yana gaban shi Shi na shi kafin kenan Allah, eh.
mulki ba shi ke nuna don kasa mulki kahi kowa ba na'am an gane ko hatta da annabawa wanda sunan Allah yake bambanta Eh, yo sai yake- annabi Sulaiman ai ya kamata tunda mulkin shi ya girma ya himun za Allah Kwarai, yana sallallahu alaihi da komai da wa sallam kamar a a a ba haka nan bane Mm-mm. shi almaziyya la tadullu ala alafdaliyya Mm.
dan na tsere maka wani fage ba shike nuna na tsere ma ko ina Kwata-kwata ba.
sai an hada ko ina ne sannan ake gane ina wane ne yafi yanzu kamar karatu ne lakon To.
wani maciyar scientific ya yi kokari maciyar literar bai kokari ba Bai ba.
wani tana yiwa ya zo premier a wata maciyar amma sauran maciyar bai kokari ba da Ya an hada sai ka iske ya koma na tsakiya ko na baya to wannan ne mutane ba sa ganewa suna banna mai yawa da wannan ne zaka da kana da wani dan abu sai kaga ka ni kowa.
kamar ba ban da shi ba ka- ba- ba mun gode mu ni'imar Allah sai mun hada yanzu misali To.
mutum yana da miliyar goma misali To, ko na'am.
miliyar ɗari ai kuɗi ne masu yako Na'am.
yana da gidaje yana da Na'am, mutuci na'am.
to amma sai Allah jarbe shi bai da yaya to kai ko kana da ɗa ashirin ko talatin Baka da ƴaƴan kodala.
nan naka dukkan su baka da kodala amma kowanne zai je wanga manomi na wanga direba na su kawo maka wani abu ka ce Allah shi muku Allah shi muku Muku albarka albarka.
shi ko mishira ganin dukiyar da Allah ba shi bata don amfani gare shi saboda bai da yaya gaskiya mutum ne yana da miliyar goma na'am amma kuma bai da lafiya bai ma iya tashi yayi Kullum paralysis.
yana nan dai.
kai ko ka- ba karshen ta kana da miliyan guda ko jika 200 kuma ba ka amma kana taya kullun ka nemo abincin da ka ci in baka hada ba baka iya ganewa matakin shi na ilimi matakin shi na addini ƴaƴan da gare shi nau'in su masu bi- masu masu ɗabi'a ta gari ne ko ba ta gari ba mata nawa gare shi ya matan shi suke mata ne na gari ko ko dai muna mata ne suna fita kai mata ka kaga take sai ka hada gaba ɗai ta kowane fuska sannan kake gane ni'imar Allah a zuwa gare ka Allahu akbar.
yana daga cikin abin da da yawan mutane ba sa kallo Allah sai ka kalli abu guda da Allah ba wani tana yiwa shi shi shi na kallon na wani wanda kai kana da shi ma shi bai da shi la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Allah shi muna mai kyau wallahi malam Ah, to Na'am, alaji haka ne.
to yanzu Allah shi yake zabe inna Mm, Allah eh, qad eh.
ba'atha lakum taluta malika ana samun jagoranci ta fuskar Allah ya sabkar da wahayi ya ce wani shi ne jagora mun fahimci wannan da kyau Na'am.
to Na'am.
daga ciki Mm.
eh, mun yi bayanin annabawa su suka fara jagoranci Na'am.
to akwai wata fassara da wasu malamai suke yi wadda qur'ani ya nuna wannan fassara tana da rauni shine cewa annabawa an turo su ne to amma ba a ce su yi wa'azi ba manzo shi na wanda an ka ba mu an ka ce shi Wanda wa'azi mara wa'azi.
amma shi annabi an ce a shi aiki shi kadai karan kanshi amma kashi Kashi gaya faɗi hukun wani.
kira kaga su suna ɗauka kamar annabi ba jagora bane manzo shi ne jagora wannan fassara tana da rauni ta saba mata hiyar qur'ani aiwa dalili kuma aya ta qur'ani to Allah subhanahu wata'ala ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma guda Na'am.
sai suka yi sabani fa ba'athallahu nabiyina Na'am.
sai Allah ya turo annabawa sai Allah ce mubashirina to masu bushara ga bayin shi wa munzirina masu gargadi ashe annabi ma shi na gargadi kuma shi na wa'azi kuma shi na jagoranci da haka wannan fassara ba mu daina mallan mai ba fa Eh, eh, a waɗanda daidai sun ka faɗi Eh.
sun yi ƙoƙari Eh.
amma ƙoƙarin nasu bai cin mu ga- gaci Tunda ba ya saba eh ma dan haka Qur'ani.
sai sai mu ba su hankuri Haka, ko ba haka eh, ba ƙwarai.
to wannan kenan to daga cikin hanyoyin da ake samun jagoranci aiwa shine ka gadi jagoranci ga magabacinka kamar da aka yi a da a da kamar sarauta zaka iske sarauta zaka iske wani ya mutu ya bar ma wani Ko ya bar ma annabi kansa, Sulaiman kansa.
ɗansa ya gade shi ta fuskar mulki Allah ya yarda Alwa.
Allah ya ce wa waritha Sulaimanu Dawuda annabi Sulaimanu ya gade Dawuda kuma annabi Sulaimanu dan annabi Dawuda na don ya ce wa wahabna li Dawuda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab nuna mun ka dauki kyauta mun ka ba annabi Dawuda ta annabi Sulaiman ashe da kyauta ce daga Allah subhanahu wataala Na'am.
idan ka sashi wurin da zai saba ma Allah baka gode ma ni'imar Allah ba haka abin da ya kamata ƴaƴanka kai kokari su zamanto na gari su amfani al'umma na'am shine gode ma Allah ba Haka.
wai kai ka ce alhamdulillah ka ci to ka koshi Mm, kai kai- kocin ka kai rim.
a'a ba To.
haka ake nufi ba Na'am.
to tunda yanzu ana gado tsarin sarauta musamman wanda muka iske a Afirka ana samun mulki ta fuskar gado Haka.
daga ciki ana samun mulki ta fuskar kuma shine abin da ake kira mu- wato mubaya'a na'am waɗanda za ka jagoranta su Sun zo yarda.
misali ko ce kabila ta turo jagoranta Goranta.
ta ce to mun yarda wani shi da a shugabanmu kenan shi ake kira mubaya'a wanda ana yin shi a musulunci kamar da an kai mubaya'a ga sayyidina abubakar sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam ana samun jagoranci ta fuskar a'a a zaɓi waɗansu mutane kaɗan su zaɓi wanda zai jagoranci Eh, yanzu kaga kamar wani kwamiti yanzu ce.
kwamiti Na'am.
wanda Na'am.
sayyidina abu sayyidina umar radiyallahu Na'am, anhu yayi.
lokacin da aka soke shi ya zabi mutum guda shida ce wanda sun ka zaba sai ya zama to shi ne wanda Shine.
shi jagora wannan wani tsari ne wanda su ma yanzu kasashen turawa wasu wurare suna aiki da shi yanzu ka kasa america eh, idan eh, akwai Kwamiti.
sanata Mm, sanatoci ne.
sanatoci Mm.
idan ba su yarda da zaben ka ba ko da Ba.
wancan zaben ƙuri'a ka ci ba su yarda.
ka ci banza an zabke ka an gane ko to wannan tsari ne wanda ana samun mulki ta fuskar sa Na'am.
ana samun mulki kuma an gane ko ta fuskar shine wato bore ayi abinda ake cewa bore revolution mutane su yi bore su ce ba su yarda da shugaban da akwai ba yanzu ga wanda suke so na'am ana samun jagoranci ta fuskar juyin mulki Na'am.
masu rike da gidan wuta su yi juyin mulki su ɗauke su aza wanda suke so na'am ana samun jagoranci ta fuskar tawaye wata jiha ko waɗansu mutane su ɓalle Na'am.
su ɗauki makamai su je su yi yaƙi su zo su ƙwato mulki na'am to waɗanda su ne hanyoyi waɗanda galibi ake samun mulki a kansu na'am ya ake tafiyar da shi alga to madalla yanzu sai mu to zuwa ga yadda ake tafiyar da mulki don mas'ala ce ita ma mai muhimmanci Na'am.
tafiyar da mulki yana da salo daban-daban amma galibi suna kasa yadda ake kasa sifar ɗan adam ta haka tafiyar tafiyar da mulki take kamar dan adam duk inda suke duniya kala biyu kala uku ne to dan adam mutum mai tsanani to mutum mai sauki mutum tsakatsakiya to duk in kana son ka karanci mutanen duniya kaf da musulmi da kafiri wanga wani tsari na banda tsarin musulmi da kafiri da munafiki Mm.
ba wannan tsari ba ko mace da namiji Ah.
ko masu hankali da mahaukata Tafiyar da an ɗan adam.
kasa ana rarrabawa Eh.
a duk mutane a cikin kowane sektar da ilimi da tsari da aiki da zamantakewa ta rayuwa Na'am.
duka kala uku ne akwai mutumin da kamar wuta shiki kartushi na da an taba shi halbawa shi kai Mhm.
an gane ko Na'am.
akwai mutumin da shi kamar galas yake wanda in ka taka shi so dubu ba ruwan shi shi komi ba ka shi na'am akwai ɗan tsaka-tsakiya shina motsawa lokacin da ya ga abin da bai dace ba kuma yana hankuri da waɗansu abubuwa waɗanda da dace a yi hankuri da su hayya duk duniya mutane haka suke kaf na'am wani zahir ya jirgari shi da ka taɓa shi yanzu kana jin wuta na'am wani kuma in galasu na ka taka hakka gaji ba ruwan shi da kai da Allah hutai wani kuma tsaka-tsakiya yake in an yi abin da bai dace ba wanda ya dace magana ya magana Zai wanda bai magana.
dace magana ba kuma yi shiru ya bari to haka duk mutanen duniya suke cikin kowane tsari da ilimi na addini da wa'azi ko cikin mallamai kana iske wani mallami Ah, wani kwarai.
mallami in shina Ah, ba, wa'azi sai malam.
ka aza hirata akai eh sai ka zahira ce a wani mallami Sai ka in aza- ya hau aza ka kai sai ka nan da za a minti- tashi za a yi nan da- tashi kiyama yanzu za ta tsayuwa wani mallami kuma lokacin da ya ga abin da ya kamata a tsananta a Sai ya kai a yi tsananta.
bayani a tsananta wanda ya kamata a tausaya ma mutane a jawo su zuwa ga hanya sai a jawo su to wanda shine tsari wanda ya dace na'am ina fata an fahimce ni Na'am.
to su da suka zo masu rarraba tsarin mulki sai suka kasa kaga akwai tsari na zaɓe abinda su kira demokratiyya wanda shi ma daga daga grek ya taso mutanen abin ga demokrasi Grek. Mm, mm.
ka gane ko ƙasar girka Girka.
wanda Girkawa.
demokrasi an gane ko eh, demo tana nufin wato al'umma to an gane ko karasi kuma tana nufin hukunci a su ne an ka hada e wuri ne.
mutane su yi hukuncin kansu da kansu ba tare da sun yarda da tsarin wani addini ba ko wani abu a ita ce ita ce demokarasi demokradiyya to ita demokradiyyar nan da ake zaɓe wadda ake tafiyar da ha?
alaga ta ma Eh.
demokaradiya eh, kenan ita ita ta sake ta sake ka Eh.
Kawai ka ka ka yi amsa abin da kaka so ai ta ci karo da addini shi yasa ita demokradiyya ta zo akwai wata guba wadda a cikinta mutane suna son ta kasa da adam yana son a yi respectan hankalin shi To.
yana son a yi respectan ra'ayin shi Na- yana son a yi respectan abin da rayuwa ta take so To.
to da suka zo ai ko su turawan faransa da sun yi amfani da wannan ai sai suka sa mata bayan kashe sarkinsu sunan abinsu republic
Eh, kwarai to public me yake nufi yana nufin jama'a Jama'a.
republic rayar da Ruwan jama'a jama'a.
karo na biyu dawo da mulkin jama'a ba na mutum guda ba ai tun da re tana nufin maimaitawa da faransanci Na'am.
kaga in ka ce dimare biya dimare a ta- a- a- an an kunna abu ko an kunna abu to re dimare bari mu yadda za su gane ba To.
har da english in kaga an ƙara re ɗin tana nufin a maimaita abu ina fatan ana fahimta Na fahimta.
to kaga sai suka kawo tsarin da dan adam shine zai zaɓin tsarin da yake so to wannan swata akwai cikin shi paske in ka dibi tsarin Allah ba dole bane ya daidai da abin da kai kake so ji na Allah kai bawan Allah ne dole ka bi Allah ba Allah zai bin ka ba
na'am to ita ko demokradiyya ta ce a'a inda da yawan mutane sun kafi to ai can to wannan shine hanyar da za a bi a kashe duk wani masarauta a duniya hanyar da za a bi duk wani addini a kare da shi na'am domin mi domin idan aka bar mutane su zaɓi abin da suka so to idan suka zaɓi abin da ba daidai ba fa, ita ko nan wace doka ce za ta gyara su sai halaka ta zo sannan da su gane sun zaɓi halaka shi yasa akwai wani babban malami na eh, media ko mu ce eh, abin nan eh, a duniya na'am mun ce media ko mu ce Sai dai.
i'lam kamar Na'am.
kafafen yada Kafafen labari watsa a kasar labarai na Saudiya duniya.
yake amma kasan shi asirin shi dan kasar Mauritania ne ya je can yayi karantarwa a jami'a ta Malik Saud eh, ustadu Dr. Said eh, Sh- Sadati Shankiti Na'am.
yake cewa a cikin littafin saboda domin malami ne wanda ya karanta media Media.
Eh, media kawai karanta professor na na media yadda ake gane ta da yada labarai da gane akidar gidan rediyo Kuma da da television.
idan an ka hiddo shi da talabijin sai yake cewa al'ara tuzan wala tu'ad al'ara su ra'ayuka tuzan ana aza suna akan ma'auni wala tu'addu ba a lissafa su ma'ana lissafa ra'ayi bai da amfani auna shi bisa ga ma'auni na ilimi da addini da hankali shi ne da amfani na'am wannan kuma shine ra'ayin da Qur'ani ya tabbatar suwa karara Allah ce wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah na'am in ka bi mafi yawancin mutanen da suke bisa doron kasa za su batar da kai daga hanyar Allah to kaga ashe ba jama'a zabi ma yawa ba domin wani lokaci jama'a mai yawa ita a daidai wani lokaci ya kada ita akan kuskure wani lokaci ya kada ita akan daidai Eh, wani lokaci mai yawa mai ita yawa ita akan ce kuskure.
to kaga da za a ce abin mahi yawancin abin da mutane suka zaɓa kafin ce ni Na'am.
to sai zaman to bata ce za a bi yanzu mun duk annabin Allah in zai fara da'awa shi kadai da a musulmi shi kadai ne to inda za a bi mahi yawancin mutane to shi bai al'umma to ta shi a kai kare su kenan.
ai aska mutane dubbai ba.
madalla to yanzu mu musulmi an ce miliyar ɗaya da wani abu muke Mm.
Ka- sauran mutanen duniya sun ce akwai wani abu da suka eh, eh, abin nan eh, rfi Eh.
7 miliyar de voisin Set- set miliyar da de voisin kenan mutum miliyar bakwai akwai bisa doron kasa Doron- to mu musulmi ba mu kusan miliyar biyu an mun kai kusan to biyu to mu dauki biyu Biyu.
to sauran fa miliyar biyar mina na su wa kahirai na to inda za a bi waɗanda sun kahewa mu kamata ne mu aji addini mu bai nasu kawai mu mika waya Eh, to kaga ashe ba haka nan bane to demokratiyyar da suka kawo Na'am.
sun kawo ta ne saboda yakar abubuwa guda biyu kamar na farko su yaƙi addini na biyu su bai- bautar da al'ummomi saboda mu demokratiyyar da muka yi ta haukata to ƙarƙashin ra'ayinsu take yi an ce demokrasi misali zan baka misalai Ba da misali.
an ce demokrasi shine a zaɓi Ya, muta- eh, muta- eh, eh.
muta- mutane su zaɓi abin da suke Eh, so ko kuma kana da- to Niger 99% bi muke musulmi ne to me yasa ba mu zaɓin musulunci za- tsarin musulunci muka so sai dai a ba mu laicity to kuma lagata malam ka san matsalar da take nan Eh.
ni a nawa Eh.
gani Eh, shi duk in aka samu musulunci gaba to yanzu ka ji an ce fa eh, an kashe a kashe a a ba mu daman mu yi wi da no
ashe eh a ba mu daman mu yi wi da no saboda a gane musulmi shin sun zaɓi tsarin baturi na koko sun zaɓi tsarin da suka so me yasa ba a ba mu wannan tsari tunda demokrasi ta akai A, to kuma abinda kace ta lagata malam farko Eh.
an yi tunani ne dogo dan a rurrubuta madalla to ai shi nake son mu kai na'am na biyu Na- inda demokradiyya waɗanda sun kafi yawa ake zaɓe to yanzu mutum hudu sun taho an yi zaɓe to wanga ya samu 25 Mm.
wanga ya samu 25 wanga ya samu 24 wanga ya samu 26 wane ne shugaba cikin su
ma 26 mai 26 ko to ya samu 26 to 25 can ba su zaɓe shi ba waɗancan 25 ba su zaɓe shi nawa Wanda kenan 24 ba zaɓe shi.
nawa kenan can can 50 to ga 24 eh sun zama 74.
74 to mutum 74 na ƙasa ba su zaɓe shi ba kuma ya zai shugaba eh ka san waɗanga abubuwa sai ka ba da misali a hankalci to yanzu kuma yaƙar addini da masarautu yanzu misali na'am saboda a cigaba da bautar da mu Eh, eh.
a cigaba da bautar da mu Eh.
idan aka zaɓi shugaban da su turawan ba su so sai su ce zaɓen bai yi ba sai a ce a a soke shi ko Eh, kuma idan a aka take.
zaɓi wanda suka so sai su ce zaɓe yayi kaga ashe suna muke yi ma bauta har yanzu dai ka gani to sannan kuma karawa da karau yanzu an ce duk abin da majority ta zaba ya aiki da shi to yanzu a turai sai an ka samu majority sai ta zabi kato shi arme kato cikin cikin Eh, majority.
eh, majority- majority- majority To.
majalisa shikenan sun ci ya zamna san ce ya zama kato shi arme kato to yanzu mu yanzu haka ake tunanin idan yan majalisa kasan mu la qaddar Allah ba muna fatan haka ba sai sun ka zabi an yarda kato shi arme kato
an kare to yanzu ya zamu yi zamu bi demokradiyyar turara kuko Allah za a bi
mu kuma nan Shi ko Allah ya mu ce kuma nan muna haram.
buga gaba da Allah an ce a'a ga rabon gado yanzu za a an kai zabe an ka ce to yanzu daga yau a dinda rabon gado da musulunci majority ta zabe haka Eh.
majority ta zabe wacce ta arme mace majority ta zabi misali idan mutum ya kashe mutum ba a kashe Ba a kashe.
shi kenan majority majority Allah za mu bauta ma koko majority matsayin mu na musulmi to shi yasa ta wannan fuskar demokratiyya son suka yi duk dokar da Allah ya aza sai sun ruguza ta kenan ya kamata a ce malam nan ashe mun yi taka tsantsan Ah.
mutane kamar mus- mus- musulmi muke magana ya kamata a ce nan musulmi sun yi taka tsantsan da ai shi na muka son mutane su gane Na'am.
shi bature ba duk abin da ya abai da amfani ba Mm, akwai akwai kuma ba duk abin da yake da amfani ba Na- wannan ita ce qadiyya wadda malamai suke tattaunawa akan ta mawqiful islam min al-hadarat al-gharbiyya na'am menene matsayin musulunci game da ci gaban turawa na'am dabor in za a tattaunawa dabor in za a tattaunawa kan wannan mas'ala mhm ana buƙatar abu biyu na'am an gane ko Mhm.
ana buƙatar abu biyu mhm an gane ko Na'am.
shine mm abu na farko shin ci gaba kala biyu ne
ci gaba akwai ci gaba fizik akwai moral ci gaba na abin da ba a gani da ci gaba da abin da ake gani kaga kera mota ci gaba ne wanda ake gani kera kyamara ci gaba ne wanda ake gani kera jirgin sama kera na'urori Su- kamfunna su- su- ci gaba ne su- su- su- to shi ko imani rashin ƙarya rashin girman kai shi ko ci gaba ne wanda ba a gani to in ana zancen ci gaba a wallahi turawa sun ci gaba wajen kirkire wannan mun yarda suna gaban Eh.
mu to amma ci gaba na ɗabi'a da imani da bin Allah da tsarkakakkar ɗabi'a ina shi ta wajen su kato shi armi kato yanzu ga shi na ci gaba to a darma ma armi da kato nan ƙasashen ƙasar mu mu gani in akwai mace ta armi mace kama ta ka darma mata armi da mace nan tun da ci gaba na kenan dai ci gaba ya dai kamata tsari madalla kamar suna da ci gaba na raya jiki mhm an gane ko Na'am.
suna da ci gaba na raya jiki Na'am.
amma ba su da ci gaba na zuciya da tsarki da imani dole sai mun fahimci haka to shi yasa musulunci ya ce a'a ku karɓo abin da yake da kyau ku bar musu abin da bai da kyau TV tana da kyau za ku iya amfani da ita yana da kyau Ka kalli abin da ka kake karanta gani ya mathematics physics shimi ka iya kere-kere yana da kyau karanta likitanci yana da kyau wace bai da kyau Babu.
da su malamai su- wai an ce malamai ba sun ci gaba wani Ah.
malami na ce ka a hau mota Babu.
wani malami na ce ka a hau jirgi Babu.
wani malami na ce ka a ka a ɗauki salula a yi aiki da ita wani malami ce ka ayyuka ta likita madalla babu amma abinda mun ka ce ka a haɗa kattan kaddara maza da mata su yi shashanci su yi zina ko a haɗa mace da namiji cikin ɗaki guda a ce garda kawai za a yi ba garda na za a yi ba mu abinda mun ka ce kenan alga ta malam yanzu mun mun kai matakin eh, eh, kusan sahu na uku a yanzu Eh.
yaya wani al'umma tunda ai ai a magana yanzu bari in isuwa saboda Ida.
sifo- sifofin shugaba da sifofin al'umma sai sati na gaba to shikenan amma yanzu mun ji tsari da farko demokratiya yadda za a iya zaɓen Zaɓe, mutum cikin zaɓe.
zaman lahiya Kuma mun ji Ta- zaɓe na Allah shi kuma daban yadda yawa ake to sai tafiyar da mulki Na- na.
tafiyar da mulki ya zama to jama'a ita ce take da ta cewa shine wanga tsari na demokradiyya da sun kasu duk da yake su can jama'a take da ta cewa Can.
mun kuma nan yan boko ne da waɗanda suke tare da su suke da ta cewa domin su A sun nan ba jama'a ga cewa ba.
na jama'a ba kawai shi na to shi na noma ne na rantsi da Allah in ya cika rumbun shi da Da da hatsi.
hatsi Ko wallahi, dawa.
duk da duk da duk da kiyama ba ta tsayawa birni ba Shi wallahi bai ba sani ba.
ba a- da kaji talaka na cewa a kai kukan mu ga gwamnati shekara ba ta yi kyau ba wallahi in sun ka cika rumbun su da gwamnati duk iskancin da za ku yi ba abin da ya sha muku kai na'am ai yanzu wayayyi na matasa da suka fara karatu suka fara sanin wace banna ce take faruwa na'am an gane wannan na biyu sai tsari na abinda ake kira wato laissez faire domin ita demokradiyya ja in ja akai Na'am.
abinda suke ce ma laissez faire laissez laissez faire kamar mulki na wanda gwamnati ta bar mutane su yi abinda suka yi sai ka iske gwamnati ba ta da ta cewa ga ta nan dai kamar je kana yi kana na'am ana fahimta ta kamar Na'am.
yanzu irin in ka dibi kamar siyasar ƙasar italiya duk hayaniya ce yan luwaɗi ne da masu kamfunan maɗigo da masu kamfunan mafiya su ne suke ɗora wanda suke so su a wanda suke so
na'am gwamnati ba ta da cewa a wannan ƙasa ƙarya ce akwai yanzu irin gwamnatin somaliya capital ɗin hau take da ta cewa Na'am.
kamar lokacin da gwamnatin amerika ta zama- da gwamnatin turawa ta zama a afghanistan banda capital kin kabul babu inda suke da ta cewa wannan lissafar na ƙarya na mutane na can na harkokin su ku dai kuna nan kuna eh, ɗaukan media ku yi magana ku ce kun yi magana da sunan mutane amma an san ƙasa ƙarya na sai abu na uku na ƙarshe na'am mulki na dictature Mhm.
shine mulkin mutum guda wanda galibi a masarautu can da an kai samun shi Mhm.
abinda mutum guda ya ce shine za a aiki da shi wanda su turawa ba su yarda wannan ba domin tahiya al'umma ta yi karhin mutum guda na'am shi yasa shugaban kasa yana buƙatar ministoci yana buƙatar minista yana buƙatar DJ DJ da director director sannan ana buƙatar shugaban jiha ana buƙatar prefect ana buƙatar su prefect ana buƙatar mai unguwa ana buƙatar hakimi ana buƙatar sarki saboda a mammace abin kontrolin bayyi ko sojoji da jami'an tsaro akwai kumandan akwai chef d'état major akwai kaza akwai kaza ko ce region tana da haka na za'abi in ba haka ba tsare abin bayyi shi yasa dictature bata cika kai labari ba mulkin mutum guda ya ce shi jagoranta mutane abin ya yi maka yawa haukacewa shi yasa ake haukacewa yin za ka yi haɗin- kuma zahin mutuwa za ka yi tension za ta halaka ka.
shi yasa ake hadawa a yi Madalla.
tafiya saboda a samu ci gaba madalla ko kamfani za a budawa dole kwakwale ne za su yin aiki mutum guda shi kadai bai Kwakwalwa ba iyawa to ta amma fara.
inda dan adam yake mungu wajen aikin karhi ya san shi kadai bai iya sai shi kira mutane yanzu misali akwai jagora ko na gargajiya ko na zamani wanda zai iya mulki shi kadai bai da bukatar jami'an tsaro in babu jami'an tsaro shi na kwana gida ne Dawa shine ya ma isa shi na kwana ya isa a to kenan akwai waɗanda akwai waɗanda suke kama mishi shi yi aiki su bashi tsaro in ba da jami'an tsaron nan ba da shi babu shi yau wannan wuri amma da yake servo kwakwalwa ta aiki na na faɗar magana sai shi na son shi nuna shi kaɗai zai hudin yadda za a yi turai ko ba a yarda ba sai an kawo masana sai an kawo ma'ilimta sai an tattauna ya za a yi don kana minista a ce misali abinda bai shafe ka ba baka san shi ba ka zo ka ce ka ba mutane umarni in ka san ka speciality ka san wagga a haɗa jama'a servo individual bai yi sai da servo collective to wannan shine tsarin da ake tafiya ko ya zamanto jama'a da shugaba za a tattauna a yi shura wanda qur'ani ya faɗe shi wa amruhum shura bainahum ya zamanto da shugaba da akwai da jagorori da al'umma akwai connection ko kuma ya zamanto tsari ne na al'umma ita za ta tafiyar da abin da ta ga dama wanda shi ma ba tsari ne mai kyau ba ko a yi tsari na dictature wanda mutum guda mulkin kama kare abin da ya ga dama shi yi waɗannan su ne tsarurruka guda uku da ake tafiyar da su in tsanani ya yi ma mutane yawa mulki zai wargaje za a yi revolution in sauki ya yi ma mutane yawa mulki zai wargaje saboda mutane za su rena shugabansu su kashe shi sannan in an ka ta yi tsaka-tsakiya wannan lokaci ne za a samun tafiya mai kyau akwai baituttuka da maganganu waɗanda ya kamata mu gabatar su ana ta nuna mana lokaci yayi haka.
game da jagoranci sha'ir yace la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha jahaluhum sadu to mutane bayyuwa a bar su kara zube ba su da shugaba Ah, dole.
kuma bayyuwa in shugaban su ya zama to jahili ko jagoran su kasance jahili mulkin su ya kasance mulki ne mai kyau yace idza atadal muluku alal hawani fa a'limhum bi anna al mauta dari idan sarki ko jagora yace zai bar koshi abin da ya ga dama yace ka faɗa mai inji sha'ir ina mai bushara ranar mutuwa ta tayo kusa dan mutane in sun kare ni shugaba za su hallaka shi tahiya mai kyau ayi shawara da kowa kowa ya kawo nashi ilimi da gudunmuwa tafiya ta al'umma dan a ci nasara Allah yan ya uwa samu musulmi dace.
ku yi hakuri saboda Allah ya lokacin samu mu dace.
ya matsu ba mu samu damar eh, karasa shi ba sati mai zuwa in akwai rayuwa da izinin Allah subhanahu wataala za mu zo mu ga sifofi na jagora da kuma sifofi na al'ummar da yake eh, jagoranta sannan mu shiga cikin nau'i nau'i na siyasoshi a yi mana hakuri saboda yanayin lok- lokaci abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Amin. Masu kalmar da sauraron mu anan ne zamu dakata a cikin shirinmu na barka da asuba shirin da muka sama taken a siyasun duniya wanda kuma a karo na hudu da muke tattaunawa a yau. Akwai sako na tango ya muradi na Ah, tawa ya eh.
aiko sako na gaisuwa da ma'adalla ina tawa a ina ina cikin amsawa wannan kwarai shiri da gaske daga Eh, birnin Arlit Allah shi biya Allah shi biya su a madadin duka abokan aikin da suka dafa mana da kuma shi imamu da muka gaito wanda muka Almajirin tattaunawa malamai.
da shi sai kuma a jagororin a na'urori daban-daban musamman Douglas da shi a Abdulkarim nake cewa sai makon gobe Eh, in Allah ya idan kai.
Allah ya yarda ma'assalam